أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar baraka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke wannan anguwa na sabon layi a garin sabinaka yanzu da muke magana daren sha uku ne ga watan jimadar thani ko jimadar akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1438 daidai da sha ɗaya ga watan maris 2017 miladiyya muna nan muna darasi a cikin ainihin wato wannan littafi na أصول الثلاثة كو ثلاثة الأصول أصول الثلاثة وأدلتها واللفر فضيلة الشيخ المجدد العالم محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله رحمة واسعة من أن wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyu daga cikin geren giyar karatun wannan littafi wanda kuma muna sa rai insha Allah ta'ala a yau za mu karkare karatun wannan littafin in Allah madaukakin sarki ya so ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagoranci wajen faɗin daidai da karanta daidai da yin aiki da abin da yake shine daidai jama'a idan ba mu manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yake mana bayani game da hijira da kuma hukuncin yin hijira a musulunci a inda malam yake cewa wal hijratu fariidatun ala hadhihi al umma min balad ash-shirk ila balad al-islam hijira farilla ne akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga garin shirka ko daga kasar da ake shirka da Allah zuwa ƙasa ta musulunci kuma wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a wannan hijiran za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama a nan malin sai ya kawo man dalili akan hijira ɗin da kuma dalilin da ya sa wasu daga cikin bayin Allah Allah ta'ala zai musu azaba sanadiyyan kin yin hijira da suka yi a wasu ayoyin kuma Allah ta'ala ya yi cewa duk wanda ya hijira daga gidansa ya fita daga gidansa da nufin yin hijira bai kai zuwa garin da zai yi hijiran ba mutuwa ta suke shi a hanya to wannan Allah ya bashi cikakken larin hijira haka Allah ta'ala ya faɗa wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaban kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima ɗaya daga cikin mutanen garin Makka ba shi da lafiya haka ya fita ya kama hanyar shi ta yin hijira kafin ya isa zuwa garin Madina Allah ya masa rasuwa sai Allah ya saukar da wannan ayar wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wannan lalan shi na hannun Allah ka ku ga Allah baya lalata sakamakon ladan aikin ainihin masu kyautata aiki an gane wannan ko sannan muka zo muka yi bayani game da ainihin wato cewa ƙasar Allah mai yalwaci da zaran kaji an takura maka a wata ƙasa ko wani gari an hana ka ainihin wato yin hijira an hana ka ina nufin an hana ka yin addini ka sake ka bauta wa Allah bisa tsarin tauhidi to sai ka matsa ka bar wannan garin mana shine Allah ta'ala sai ya kira wasu daga cikin mutanen garin Makka da suka yi hijira da suna ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun wanda da mun karanta wannan ko sannan a ƙarshe malam ya faɗa mana cewa ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tatlu'a hatta tanqati'a at-tauba wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'u ash-shamsu min maghribiha ma'ana hijira ba ta yankewa har sai Allah ya yanke karban tuba kuma Allah baya yanke karban tuba har sai ranan da rana ta fito daga yamma an gane wannan ko a inda muka yi bayani kuma game da hukuncin mutum ya yi tafiya zuwa ƙasan arna misali mutum ya niƙi gari ya ce zai tafi america zai tafi uk united kingdom ko england zai tafi finland zai tafi new zealand zai tafi china zai tafi wasu ƙasashe kawai domin yawon buɗe ido misali yawon shakatawa to ya ce bai halatta mutum musulmi ya aikata wannan ba sai ƙarƙashin sharuɗa guda nawa guda hudu an gane ko na farko ya zama idan zai yi tafiya zuwa wannan ƙasan babu wani abu na shubuha da ba zai iya buge ta ma'ana babu wani abu na shubha da zai iya rinjayar imaninsa ya kafirta sai ya zamto cewa mutum masani ne game da abin da duk zai iya tura ta shubha sharɗi na biyu kuma malaman suka ce shine dole ne mutum ya zamto yana da cikakken riko da addini wanda wannan riko da addini zai hana shi bin sha'awa domin ƙasa ne wanda za ka ga mata yana a banza zinace-zinace fasikanci fajirci da sauran ayyuka to sai mutum ya kasance yana da imani wanda zai iya mai ƙarfin addini wanda zai iya tunkuɗa sha'awa sai na uku suka ce dole ne ya zamto mutum ya buƙaci ne zuwa wannan garin ina fata an gano wannan jama'a na hudunsu shine ya zamto zai iya amintar da kanshi daga duka da wata fitina an gane wannan ko to akan haka sai muka yi bayanin cewa a wannan sati insha Allah ta'ala za mu ƙara yin bayanai dangane da waɗannan al'amura to anan shin ya halatta mutum ya yi tafiya zuwa yawon buɗe ido ɗin an gane wannan ko wancan muna maganin tafiya ne za ka je karatu ko za ka je wata sana'a a ƙasar turai misali to yanzu to akwai wancan sharuɗa to yanzu ya halatta mutum je yawon buɗe ido kaman tourism da ake magana ko mutum ya zama tourist ma'ana ya tashi ne zuwa wata ƙasar domin ya je kawai ya more ya ji daɗi ya kalli koguna ya kalli ƙoramu ya kalli manya-manyan yani gine-gine da sauransu ya dawo garinsu an gane malin shekul a sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yake cewa wannan bai halatta ba an gane wannan ko yace bai halatta ba saboda a wannan gari ana hana mutum ma ya bayyana wasu alamomi na cewa shi musulmi ne ina fata an gane wannan ga kuma garuruwan mu nan duk abin da kake bukata akwai na hutun zaka sai ka je kasar musulmi ka je kai an gane wannan ko baka da bukata sai ka je wannan kasar ka je kai yawon bude ido jama'a ina fata an gane wannan kamar yadda yawa daga cikin jahilan 'yan boko suke yi na ce jahilan 'yan boko ne don sun jahilci addini kuma duk girman motarsa duk yawan digiri ɗinsa kai ya baka tsoro jahili ne shi ko dakta ne ana cewa daktawa ne in dai bai san addini ba wallahi tallahi jahili ne ka sani duk zama daktan shi ya ci kaza ya samu awal a kaza duk na banza ne tunda bai san ubangijinsa ba amma da za a ce baka san komi ba sai Allah sai addinin Allah to aka kai kasan komi ko ko kamar a ce ne kai wani ya iya komai amma bai iya littafin Allah ba akwai matsala ko babu amma da sai a ce wani ya iya littafin Allah amma bai iya koyi ban da littafin Allah yaya wannan yabo ne ko kushe ne yabo ne Allah ya samu dashi to sai mana ya ƙara kawo bayanai dangane da menene sharaɗin mutum musulmi ya je garin arna ko ƙasan arna ya je ya zauna a wannan ƙasar misali kawai mutum ya tafi wani ƙasa ya tafi argentina ya tafi brazil ya tafi ainihin wato america ya tafi wasu ƙasashe nan waɗanda an san mafi yawan mutanen ƙasan arna ne misali mutum zai iya zuwa ya zauna a wannan garin malamai suka ce zai iya zama amma idan aka samu sharuɗa guda biyu masu ƙwari an gane wannan ko shar'i na farko ya zanto cewa mutum zai yana da cikakken ilimi da kuma imani wanda zai iya rayuwa a wannan ƙasan a cikin natsuwa kuma za a ba shi daman ya tsayar da addininsa kamar yadda yake yi a sauran ƙasansu jama'a an gane ba tare da ya sami wani kaucewa ba ko wani makamancin wannan jama'a ina fata an gane wannan na'am don haka haramun ne kuma jama'a mutum ya je ya zauna a ƙasar ya rika nuna musu ƙauna da soyayya haramun ne wannan tsakaninka da arni ko wanda yake kafiri babu wani abu na ƙauna da ya kamata ya haɗa ku an gane wannan ko shi yasa Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هكا الله تعالى يفعل an gane wannan ko yawwa kuma ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisi bukhari da muslim cewa anna man ahabba qauman fa huwa minhum duk wanda yaje yana kaunan wani nau'i na mutane to shi wanda yake kauna waɗanda yake kauna din to yana cikin su an gane manzo Allah ce domin wa innal mar'a ma'a man ahabba domin shi mutum yana tare da wanda yake kauna ne Allah ya sa mun gane dan haka jama'a wannan haramun ne mutum ya je ainihin wato ya zauna a kasan su da wannan shara da wannan yanayin an gane ko sai dai in zai iya ainihin wato bayyana komai sharadi na biyu shine zanto zai iya bayyana addinin sa a karara komai zai iya yi na addinin sa ba tare da ainihin wato wani takura ba an gane ko to in ya samu wannan sharuɗin jama'a to babu laifi ya iya ainihin wato zama a ƙasan da ba na musulmi ba jama'a ina fata an gane wannan amma waɗanda aka amince musu su zauna a waɗannan ƙasashe jama'a su ne kamar irin mutumin da zai je wannan ƙasar da sunan da'awa shi mai da'awa ne yana wa'azi ne yana kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan kullum kokari shine ya kwadaitar da mutane game da mene addini ko yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ta kowace irin hanya to kaga anan ai shi da ke kira zuwa ga addini shi kuma za a waye gari ya lalace da zai wancan addinin zai yi wahala ko zai yi wahala jama'a ina fata an gane wannan yawwa ko kuma ya zamto mutum ne wanda kawai an tura shi ne domin ya je ya kwaikwayi yanayin ɗabi'un arna da yanayin zamantakewansu da irin yanayin munafurcinsu da irin yadda suke kulla dukkanin wani kulli na basifa da hassada da sauransu ga al'umma musulmi Allah ya sa mun gane ma'ana kai ka je ne a matsayin kaman CIA ko ko kaman ainihin wato dan sandan ciki ka je kawai ka koyi menene ɗabi'un saboda idan wata rana sun tashi kawo muku hari ku san ta wace hanya za ku bi wajen mene wajen kare kanku daga makircinsu in ma alkawari ne ko wani business za ku haɗa tsakaninku da su ku san cewa gaba ɗaya duke ta hanyar ba suke sabunta ko da wani abu makamancin wannan sai ku san ta hanyar da za ku bi ku yi mu'amala da su jama'a ina fata an gane wannan da kuma sanin hanyoyin da suke bi wajen gurɓata aƙidan ainihin wato musulmai jama'a an gane wannan ko yawwa Allah ya sa mu dace waɗanda suke kala na uku nau'i na uku wanda aka amince su zauna a ƙasan arna su ne mutanen da aka tura shi a matsayin ambassadors an gane me ambassador eh jakada ko ya zama kaman jakada ne tsakanin ƙasar ku ta musulmi da kuma ƙasar arna to ya halatta ka je ka zauna a can domin kiyaye wa ƴan uwanka da suke rayuwa a wannan ƙasar interest ai dole sai ya zama akwai wata alaƙa ta cinikayya ko ta karatu ko na wani abu tsakanin ƙasa da ƙasa sannan ake samun mene ake samun jakadu ko Allah ya sa mun gane to ya halatta jakada ya je wata ƙasar ya je ya zauna a wannan yanayi jama'a ina fata an gane wannan sannan ya halatta mutum ya je ya zauna a ƙasar saboda ainihin wata buƙata wata ta halatta kamar kasuwanci zuwa kake kai ka je ka siyo kaya ka kamo hanyar ka dawo ba zuwa za ka yi zaman dirshan a can ba na eh a eh mana ai shi ma sai ya cika in kuma za a waye gari ya lalace ya bar musulunci ya koma ya koma ruwa ruwa ya tafi da shi kaga akwai matsala ko to akan ya je din gwara tsaye masa addinin sai a ce to kai zauna a gida zauna a gida ba da ba za dan baka minista a gida in yafi ne alkhairi ai ko Allah ya sa mu dace to jama'a kun ji wannan ko yawwa sannan ya halatta wanda yake misali likita ne zai iya zuwa wata ƙasan ya je ya aiki na wani ɗan lokaci sannan ya dawo ƙasansa an gane wannan ko ya halatta wannan sai kuma wanda zai je karatu misali ƙasar zai je karatu domin ya je koyo wani ilimi wanda al'umma sun yi ba su da shi kamar ya koyo ilimin engineering ko ainihin wato ilimin ainihin koyon likitanci ko ilimin ainihin wato yadda ake kiwo ko ilimin yadda ake noma ko wani abu dai wanda zai zamto menene amfani ne ga suwa ga al'umma musulmi jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan za mu ɗaura insha Allah ta'ala na'am shafi na ashirin ɗaya ko? za mu tashi na'am shafi na ashirin ina ma yace falamma istaqarra bil madina haka ne falamma istaqarra bil madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu a garin Madina amara baqiyat shara'i al-islam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aikata sauran ainihin wato shari'o'i na musulunci mithlu zakka kamar zakka was-sawmi da azmi wal hajji da aikin haji wal jihad da jihadi wal adhan da kiran sallah والأمر بالمعروف ده أمرين كتاوى والنهي عن المنكر ده كما هني قبر أيكة من أيك وغير ذلك من شرائع الإسلام ده وصن ودن نغسين شريو إن مسلمش جماعة أنغانيكو kenan jama'a sai mutun ya samu mene ya samu dama sannan zai iya tabbatar da wannan al'amura akhadha ala hadha 10 sinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da yin wannan aikin na tsawon shekaru guda goma wa ba'daha bayan shekaru goma a garin Madina tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi wa dinuhu baqin amma addinin sa yana nan ya ci gaba da wanzuwa wa hadha dinuhu to wannan fa shine addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khaira illa dalla al'ummata alaihi babu wani alheri da mutum zai yi ya kuma samu face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mi ya nuna wa al'umma wannan alherin jama'a domin su same shi Allahu akbar an gane wannan ko wala sharra babu wani abin da manzon Allah ya san cewa wannan abin sharri ne ga bayi ga al'ummar musulmi da al'ummar duniya gaba daya illa hazzaraha minhu face sai ya ainihin wato kwabe su ya tsoratar da su ya ja kunnun su cewa su yi taka tsantsan da wannan sharrin kada su fada masa wal khairu alladhi dalla alayhi alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya nuna mana shine at-tauhid kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma yarda da su wa sharru alladhi hazzara min sharrin ko da manzon Allah ya ja kunninmu ye mana wa'azi ya hane mu ye mana gargadi ya tsoratar da mu shi cewa kada mu fada zuwa gare shi shine mene ashirk shine shirka da Allah hada Allah da wani a wurin bauta wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba da dukkanin abin da Allah yake kyama kuma Allah yake ki manzon Allah sai ya nuna mana waɗannan abubuwa a fili daga cikin usul shara'i' da suka zo a cikin Qur'ani mai girma me Allah ta'ala ya faɗa ga sunan da yawa aiko Allah yake cewa manzon Allah la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'ud madmuman makhdula sai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a can aka ci gaba da maganan wala taqrabu zina wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqtulu ma wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tamshi fil ardi marahan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala tus'ir khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha gasinan قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون باب wani sharri jama'a da zai tinkaru wannan al'umma face manzon Allah sai da ya nuna mana kuma ya gargade mu gabarin aikatawa saboda me abu ne wanda Allah ta'ala yana kin sa kuma abu ne wanda Allah yana kyamansa an gane wannan ko jama'a salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula بعثه الله إلى الناس كافة الله كما يا أيكو منظن الله صلى الله عليه وسلم جماعة دوانا ساقني قبادا معنى دو الدنيا نوانا كما يدى ما this is a global message to the whole world to the humankind or to the human ko kace to the humanity an gane wannan ko wannan general message universal message wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi ya ci gaba da yada shi a duk duniya jama'a saboda shine khatamul khatamul anbiya'i wa imamul mursalin shine cikamakon annabawa shi yasa mamala yace maka sai bayan shekara goma sai ya mutu amma yace wadinuhu baqin amma addininsa yana nan yana ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama to kenan in manzo Allah ya mutu sai addinin addinin na'am ba addinin addini ba haka Allah ya faɗa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم bai zamo komai mafaci shi ma manzo ne wanda manzanni sun riga sun gabata gabaninsa to yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi a wurin yaƙi sai ku juya a kan digadirin ku bar wannan addinin gaba da ku yi ridda? Allah ya ce duk wanda ma yi ridda to ku sani har abada bai cutar da Allah komi ba da sannan Allah ta'ala zai sakan kawa masu godiya gare shi an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka datar da mu kuma ai manzon Allah dama zai mutu ko Allah ya faɗa mishi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai din nan mai mutuwa ne su ma masu menene masu mutuwa ne Allah ta'ala ka sa mu ji a sa'a وافترض الله طاعته على جميع الثقلين كما الله مدوكين سركي يا فرلنت يم دا'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkanin waɗannan ainihin halittu guda biyu sune aljinnu wal ins aljannu da ko mutane aljinnu wal ins ko wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala يا أيها الناس يا قومتاني إني رسول الله إليكم جميعا كسني نين إنن فا منزوني زوا غريكو غبا دينكو إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله أن قالوا أنكم har zuwa ƙarshen ayar to anan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa manzon Allah ya ce ya ku mutane lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki ɗayan ku hakanan Allah ta'ala ya faɗi a suratu saba wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun haka Allah ta'ala ya faɗi ba mu aiko ka ba face sai dai ga dukkanin duniya baki daya ma aiko ka ne ga mutanen ka zama bashiran wa nadhira kana mai bishara kana kuma mai gargadi gare su sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba an fahimta Allah Allah ta'ala ka ganar da mu wa akmala Allahu bihi din kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da aiko shi a matsayin manzo a matsayin ainihin wato jakada Allah madaukakin sarki ya cika wannan addini wadda dalili dalili akan haka qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cikan ya muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cikan ya muku dukkanin ni'ima ta gare ku wa raditu lakumul islama dina kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini kenan babu wani addini there is no religion that will be acceptable in the place of Allah subhanahu wa ta'ala unless Islam shine ma'anar wannan babu wani addini da Allah maɗaukakin sarki jama'a zai karɓe shi sai wani addini addini musulunci a wurin Allah shi yasa ma Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya ɗauki wani addini ba na musulunci ba a matsayin abin bauta a matsayin abin bauta ga Allah fallan yuqbala min Allah sai kawo lan har abada Allah ba zai taba karba mishi ba sannan wa huwa fil akhirati min al khasirin shi yana daga cikin hasararru a gidan lahira jama'a an gane wannan ko to Allah madaukakin sarki ya cika wannan addini jama'a an gane wannan ko sannan Allah ya ce wa raditu lakumul islama dinan na yarda muku da musulunci a matsayin mene addini an gane shi yasa ya tabbata hadisin Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara mishi yarda Jundub ibn Junada ta ko yake cewa ma taraka an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'iran yuqallibu janahihi fi as-sama'i illa dhakara lana minhu 'ilman yace kai bari ma in gaya muku ilimin manzon Allah shakundum ne babu wani tsuntsu da yake yawo a sararin samaniya yake iya yawo da fukafukan shi haka yace face sai da manzon Allah ya bamu wani ilimi game da wannan tsuntsu sallallahu alaihi wasallama ashe in kaga ilimi baka sani ba ko to kawai baka sanin bane sai dai ka je ka nemi sani amma kada ka ce babu sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance ainihin wato manzo ne mai saukin kai mai tausayi ga ainihin wato al'ummarsa an gane wannan ko kuma jama'a addinin nan Allah ta'ala ya riga ya cika shi dan haka kada ka ce zaka kirkiro wata bid'a manzon Allah ya ce ayi kaza ka ce a in aka kaza ma yayi domin jama'a da na manzon Allah da na wani ba sa taɓa zama ɗaya la yastawiyani abadan kowaye ya faɗi magana in ne ta saba ta manzon Allah ko sunan wannan maganar mene watsatsiya sunanta mene rusasshiya sunanta mene rubabbiya sunanta mene lalatacciya an gane wannan ko shi yasa alfaza zai ki cewa zaru kullu qawlin inda qawli muhammadin kamar kowace magana in da ka ce maka manzon Allah ya ce ko an gama eh shi yasa kake ganin waɗannan a'immatul huda din guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad gaba ɗayansu bayani suke yi kai in ba manzon Allah yayi magana kuka ma mun yi magana ta tamu ta saba ta manzon Allah ku yi watsi da tamu ku dauki ta manzon Allah ita ce garanti to in dai gaskiya kake so to ai shikenan ina ganin ko ba matsala ko ka je karka ɗebo wasu rubabbun hadisai kana son ka gina ka gina wa mutane addinin su akai wallahi alazim jama'a babu mafi girman sharrin da ya kai wannan domin mafi karancin abin da zaka samu shine duk wanda ka faɗi wannan falalar ta ƙarya ko wannan hadisan na ƙarya kake ta faɗin su kake ta dagewa sai yin aiki da su duk wanda ya aiki da wannan bid'ar yana da zunubin shi akwai zunubin shi da Allah ya tanadar masa to kuma Allah zai nakalto wannan zunubin da ya aikata kai wanda kai kasa shi yayi za a ba kwatan kwacin wannan zunubin da na wancan da na wancan da na wancan in sun kai mutane dubu to shi zai ɗauki nauyin mutane dubu akan shi kuma dubu ɗin da suna na ɓacan su ma nasa azaban yana nan amma shi za a ninka mishi ninkin ba ninkin nin azaba shi sa Allah ta'ala ya faɗi a san Qur'ani mai girma cewa innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun lalle waɗanda suka yi kafirci suka kafirci kuma suke kokarin kawar da mutane gabarin addinin Allah gaba da yin imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce za mu ƙara musu azaba ninkin ba ninkin saboda abin da suke aikatawa na ɓarna. A wani wurin Allah ta'ala yake cewa ainihin wato yana bayani a sautin nahal. Allah ce li yahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama. Allah ya kyale su ne duk wannan abin da suke yi. An gane ko wanda ba sa iya halitta komai su ake halitta ma. An gane ko? matattu ne ba rayayyu ba ba su ma san yaushe za a tashe su ba to sai Allah ta'ala yake cewa Allah ya musu talala ne li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah domin su dauki kayan nauyin zinuban su cikakku a ranar tashi al-qiyama sannan wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin za kuma su dauki kayan nauyi na yawan iyaka mutanen da suka batar ba tare da ilimi ba Allah ya ce ma kai ala adatu tambihin ko mm adatu tambihin Allah ya ce ku saurara jama'a sa'a ma yazirun abinda suke dauka na kayan nauyin zunubi jama'a yayi muni Allahu akbar اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا تو جماعة كنجي da haka shi yasa jama'a Allah ta'ala ya riga ya cika addininsa ba ka buƙatar komai manzon Allah ya riga ya gaba komai in ka kawo abu kace kace ai a zo a yi shi ma yana da kyau sai cika waye ce eh to ai an ce kaza mu mun tsaya ana manzon Allah har mawaƙi fika hankali yayi waka yayi waka ya ce idan sallar salatul fati dan Allah mata ku yi aure suka yin auren suna ta shaidanci yayi waka aka hana shi kuɗi a ƙarshe sai da ya ce to na tsaya ga annabi Muhammadu shikenan kaga ya fi ku hankali kenan ko ya ni na dawo eh na dai tsaya zuwa na tsaya ga annabi Muhammadu eh shikenan tunda an hada ku da wancan kunki ya dauka wancan abin wani wata tsiya ce ashe ma ba koyi bane to shikenan na na ni ma din na kuma na kuma gindin maganin na tsaya ko domin jama'a wallahi manzon Allah kadai za a ba shari'a duk wanda ka bi shi za bace bacewa za ka yi in dai ba ya dosano shirye shi daga ta manzon Allah bace jama'a wallahi ka bata domin shine Allah ya ba mu tabbas wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi masa biyayya ta hatadu za ku shirya ko kuma kun shirya ila iyaka take nan jama'a Allah ta'ala ka datar da mu to Allah da ya riga cika addinin su jama'a ina fata an gane kuma Allah ta'ala bai sanya mana kunci a cikin wannan addini ba jama'a komai mai sauki ne aka ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum تتقون أياما معدودات فمن كان سأكت قلت فمن كان منكم مريضا كان يسوي إيا فارزوا أو ما أنا كو كان تفيا كو باخد لا فيا أذب النفس كاي كذا أو كما طلع سأكت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى wanda ba shi da lafiya ko yake halin tafiya to sai ya rama a su kwanakin daban wa alal ladhina yutiquna fidyatun ta'amu مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم أكشاء الله تعالى يتي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ألا ينا نفمك ساممك لسوكيني ألا بايا سنكك وهلا هكذا الله تعالى يبين أسكن صوت الحج يتي وما جعل عليكم في الدين min haraj millata abikum ibrahim ba mu sanya muku wani kunci a cikin addinin nan ba addinin wane ne addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka nan a suratul maida Allah ce ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min haraj Allah baya son ya sanya muku mene wani kunci a cikin addini jama'a saboda haka jama'a addinin manzon Allah mai sauki ne ko Allah ta'ala ka shiryar da mu sai malai ya ci gaba da cewa والدليل هكذا والدليل قوله تعالى دليلي akan cewa manzon Allah zai mutu kuma kowa ma zai mutu shine fadin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai dinnan manzon Allah mai mutuwa ne su ma masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun sannan ku a ran tashi alqiyama sai gashi kun tsaya gaba ga ubangiji ku kuna musu da juna wannan yace wane ya min kaza wannan yace wane ya min kaza kuna ta husuma gaba ga Allah ran tashar kiyama an gane wannan ko to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ya mutu kuma ba zai dawo ba har a tashar kiyama daga kai ne cewa yana zuwa inda kuke taro ku kana kuna tare maulidi a ce manzon Allah yana nan anan wajen ko a ce wai gashin baɗin kyallen ka ka ce manzo Allah yana nan a nan akan kyallen yana zuwa to wurare nawa ake kenan ya zama spirit din shi yana da yawa kenan ko ya je can ya je can ya je can ya je can ya je can ya je can ga an samu matsala hankali yawa zai dauka ba kamar mutum ne mahaukaci wanda kan shi ya kunci zai ce baka ai Allah yana ko ina da zatinsa to wannan mahaukaci ne kai shi ya kunci ma'ana ya fi manzon Allah shiriya da farko kenan ya fi Allah maɗaukakin sarki sanin wane ne shi da kuma inda ya dace da ya zauna sannan kuma ya saba wa ma'ana ya fi sabon manzon Allah ilimi ya fi tabi'ai ilimi ya fi dukkanin malaman farko ilimi jama'a kuma hankali ma zai ɗauka a ce yanzu kana ce masallacin nan sannan kana na kamfa kana na ganyen oda kuma duk a lokaci guda fa ana sallah a nan haka ne ana sallah a can can ana karatu kuma wai kana ganin komai kai wato sai mutum kan shi ya kwanci yake wannan magana ko eh haka zai ce sai ce wai talabijin kamar talabijin ko wai ana ana nunawa anan ana ganin shi can ana ganin shi can ko duka lokaci guda kaga wannan ainihin wato misali na wawanci misali ma'ana Allah kake hada da talabijin ko shi Allah ya rasa yadda zai yi ya hada bayinsa ko ya san halin da suke ciki sai me sai ka gwada shi talabijin sai ya zo wajen tukuni zai san me suke yi ka je karanta maganganun su maluku su imamul auza'i su ainihin wato manya-manyan malamai daga cikin malaman tabi'ai su al-hasan al-basri su sa'id bin al-musayyib manya-manyan malamai jama'a daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'u tabi'ina da tabi'ul atba' ka je ka je da suka yi magana game da wannan kabilar jama'a ba karkanin abu ba dan karamin abu bane sukun da guda imamu shamsuddin shamsuddin zahabi Allah ta'ala ya ji kansa ya rubuta littafi sukun da guda mai suna al-uluwu lil ali al-azim ko lil ali al-ghaffar sunan littafin kenan kawai ɗaukaka wanda ta tabbata ga wanda yake maɗaukaki kuma mai gafara. Muhammad Nasiruddin Albani ya ɗauki alƙalamin shi ya yi ikhtisarin wannan littafin. Ya same kuwa muktasar ulu na Ali da Ghaffar. A yanzu haka muna muna karatunsa a wurin malamin Mazariya. Mun ma kusa gama. Gaba ɗaya littafin tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Ayoyin Alƙur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabaul atba' da manya-manyan malamai har zuwa karni na bakwai wanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana saman samman baka kuma ya daidaita kan al'arshinsa hadisai jama'a ga sunan birjik zaka je karanta a littafin ka samu cikakken ilimi da yaƙini kine jama'a ba zama zaka yi kai ka share kujera ba to ma yakun min najwi thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adri min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaji ma an ci aina ma kanu to ka koma farkon ayan mana me Allah ya ce alam tara mu cewa muke Allah ya daidaita akan al'arshinsa sa irin daidaitan da ya tabbata gare shi ya dace da shi mu ba sai irin shi ba amma dai mun sa akwai daidaitan tun da ya ce ya daidaita mun yadda zaman shi akan al'ashi kuma bai sa ya jahilci abin da bai suke aikatawa yana sanya dukkanin abin da kowa ke yi an gane wannan ku? to anan sai ka tadda irin waɗancan kwatattun su kuma sun ɗauki wannan hanyar to gashi nan ma ce illa huwa ma hum aina ma kanu to sai ka ce mai farko ma farkon ayar ayar da mai ta fara da ilimi alam tara anna allaha ya'lamu shin wai ba ka da masaniyan cewa Allah yana sanin ma fi samawati wa ma fi al-ard abinda ke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum bimadha بعلمه ولا خمسة إلا هو سادس بماذا بعلمه معية علمية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ألا كمتي ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سألا تبني والله بكل شيء عليم أنبو إلي بي أكل في مني sai kuma mai kinkime mara wani tarin jahilci shi kuma sai kasa fahimtar ayar Allahu akbar Allah mai baiwa Allah ka shiryar da mu wato abin nan Allah ne Allah ya so ka da shiriya shi ke sai ka shiri babu wata matsala wan nasu idza matu yub'athun to mutane fa idan suka mutu jama'a bayan an mutu ko za kuma a tashi za kuma a tashi mutane wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan ka shine fadin Allah ta'ala منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ƙasan nan muka halicce ku cikinta za mu maishe ku sannan daga cikinta kuma za mu fitar da ku a wani karan na daban Allahu akbar Allahu akbar ka duba ɗan adam daga me aka haife daga me aka halicce shi ku karanta min sautu abasa me Allah ya ce me Allah ya faɗi game da halittar ɗan adam خلق قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه التي من نطفة خلقه فقدره daga dugon mani ne fa Allah ya kaddara ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka ya zama karshi ya zama waye aka hura mishi rai har aka waye gari an haife shi min nutfati khalaqahu thumma as-sabila yassara aka sauke mai hanyar fitowa ثم أماته فأقبره bayan ya gama rayuwan kuma Allah zai kashe shi sai kuma a je kasan za a koma dai a binne shi thumma idza sha'a anshara sannan Allah ya so kuma sai ya tashi shi magana ta kare ko Qur'ani kenan gidan balaga in kana son ka gane yadda al'amara suke jama'a ka koma Qur'ani ba kuma tilawa zalla ba a'a ka rike ma Qur'ani tadabburin ma'ani ma'anoni kana sanin da Allah ya faɗi kaza wai me yake nufi ne ka zauna tsawon dare ɗaya kana tunanin ya kama su aya ɗaya ko aya biyu har gari ya waye kana tunanin kai lalle Allah ya hikima yanzu kaza ma zai shiga ƙarƙashin wannan ayar kaza ma zai shiga ƙarƙashin wannan ayar kaza ma zai shiga ƙarƙashin wannan ayar zaka ga abubuwa da yawa jama'a na alkhairi na albarka Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin ahlul Qur'an wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shi ya tsarar da ku daga cikin ƙasa tsararwa an gane ku thumma yu'idukum fiha sannan zai mai da ku cikin wannan ƙasan a birne ku a matsayin kabari wa yukhrijukum ikhraja kuma shi zai fidda ku fitarwa in ya tashi a ran tashar kiyama wai Allah ka samu ya sa'a wa ba'dal ba'thi muhasabuna to bayan kuma an tada mutane daga cikin kabarbaran su jama'a mutane za a yi kowa hisabi na kididdigar ayyukan da ya aikata imma na alkhairi imma na sharri wa mujziyuna bi a'malihim sannan za a sakan kawa kowa da sakamakon aikin sa wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka shine fadin Allah ta'ala liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu Allah ya yi ƙulla alƙiyama ne cewa za ta tashi liyaji ziyar labina a sa'u bi ma'amilu domin Allah ya sakan kawo waɗanda suka aikata mummunan aiki irin sakamakon munin aikinsu wa ya ji ziyar labina ahsanu bil husna ya kuma yi sakamako ga waɗanda suka kyautata aiki bil husna da mini a da mini aljanna lafazin husna haka yake zuwa an gani domin alawa zan fu'ula wannan siga ta mubalaga an gani ma'ana yafi maka ce bil ahsani yafi ahsan makaiwa mutuka al husna kuma shine aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata aiki Allah ya ce al husna gidan aljanna wa ziyada da kuma ƙari shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka samu ga Allah? Allah ka da fuska da fuska ka ya Allah. Jama'a ina fata an gane wannan. To wannan shi ne ainihin wato Allah ta'ala yake faɗa ana. Ina fata an gane. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab. To gashi nan haka ainihin wato Allah ta'ala ya faɗi. Gashi waɗanda kuma suka kafirta suna ta ainihin wato magana cewa su ba za a tashe su ba ta ya za a yi a ce mutum bayan ya mutu ya zama ƙasusuwa ya riddige ya zama ƙasa ba shi ba alama shi kuma ce za a tashe shi ta ya wannan abin zai yiwu Allah ya ce duk haka zai tashi bayi kuma hisabin nan ina ce Allah ya ce za mu kafa menene ma'auni na adalci a ranar alkiyama ko wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina in ja Allah sannan man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wahum la yuzlamun wanda yaji da kyakkyawan aiki kwaya daya za a ninka mishi shi guda goma wanda aka ta mummunan aiki kuma ba za a ninka mishi ba sai a rubuta mishi zallan wannan mummunan aikin da yayi Allah ya ce ba za a zalunci bayi ba akan wannan ba za a sa kanka musu sai kwatan kwacin ta ba za a zalunci bayi ba Allahu akbar domin jama'a Allah ai baya zaluntan bayi ko inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zaluntan bayansa ne da ƙwayan komayya Allah ce wa in taku hasanatan idan ko wannan aikin kyakkyawan aiki ne yudha'ifha zai ninninka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma sai ya bada wani irin lada mai girma daga wurin shi ga wanda ya dakata wannan aikin ba komai bane a wurin Allah jama'a wa ma zalika 'ala Allah bi aziz to jama'a kun ji Allahu akbar wa man kadzaba bi ba'thi kafara duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama jama'a ya kafirta wanda yiru dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala za'ama alladhina kafaru kun ji dalilin za'ama alladhina kafaru wadanda suka kafirta suna tsammanin sun yi tsammani allan yub'athu cewa har abada ba za a taɓa tashin su ba qul ya kai manzon Allah ka faɗa musu bala ka ce da su i za a tashe ku wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la tub'athunna ku je da karfa zance ga rantsuwa ga lamul qasami kuma ga nunu tawkid wa rabbi shine wannan qul bala ka ce da su i lallai wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la tub'athunna tabbaci haƙiƙa sai an tashe ku thumma mene latunabba'unna bima amiltu sannan za a ba ku labarin dukkanin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir dama wannan abu ne mai sauki a wurin Allah shi eh dan duk abin da kake aikatawa an riga an nade su a cikin littafai ko wa inna alaikum kiraman يعلمون ما تفعلون جماعة نافت عن قانا وانا توكينا جماعة يا تبتا شوى دوان دي قرية لا جدا اللاهرة يا كافرتا أقوي آية في سورة الأنعام لألا يتي ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ألا يتي دا زهر يموتا يا يند أكت أيدسوا قبقوا بنججنسوا أنا عشان قيامة الله يتي سؤال ليس هذا بالحق wai wannan tashin da aka tashe ku a yanzu shin ba gaskiya ba ne ƙalu bala wa rabbina su ce yi wallahi ya Allah mun rantse da kai ya ubangijinmu da gaske ne za a tashi kiyaman a shi an tashe mu Allah sai ce zu fadhuqul azabi ma kuntum takfurun ku za ku dandane mugunyar azaba saboda abin da ku kasance kuna aikatawa na kafirci an gane ko shi yasa kuma Allah ya ce wailun نعم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين an gane wannan ko na'am Allah ta'ala ya datar da mu sannan ma ne ce arsalallahu jami'a rusuli mubashirin wa mundirin zamu yi ƙara sawa kuwa kai ai sai mun kai sati mai zuwa ko insha Allah ta'ala na'am to insha Allah ta'ala jama'a za mu tsaya ana bari mu kanta wannan gaba ko arsalahu arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundirin Allah ya aiko dukkanin manzanni a matsayin masu bishara kuma gargadi wa dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala rusulan mubashirin wa mundirin manzanni ne waɗanda Allah ya aiko suna masu bishara suna kuma masu gargadi li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul saboda kada mutane a wayi gari sun koma sun kama wata hujja gaba ga Allah a bayan aiko musu manzanni ma'ana da ba aiko manzanni ba ana zuwa musu da azaba walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى هل تداء شيء بما أيكا مسد ونمنظوبا da a ce mun halakar da su da wata azaba gabanin aika musu da manzanni da kai suna cewa rabbana ya ubangijinmu da idan me baka aika wanda manzanni ba mu bi ayoyinka mu kasance kuma daga cikin masu imani tun kafin mu zama kaskantattu kafin mu kunyata ina fata an gane wannan haka Allah ya faɗa ya suratul an'am irin wannan kuma ina fata an gane haka Allah ta'ala ya faɗa shi yasa Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihya al-umam haka arna suka dinga cewa ai da Allah zai taimake mu suka rantsuwa makwarar rantsuwa suka yi ce in mai gargadi ya zo daga cikinsu za su kasance sun fi kowa shirya daga cikin sauran al'ummomi falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura da manzon ya zo musu kuma bai kara musu komai ba sai kara nisanta da guduwa ga barin sakonsa istikbaran fil ardi wa makra sayyi wala yahiqu al makru sayyi'u إلا بأهلي فهل ينظر إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله تعالى كثير من إيمان جماعة كراتوية كراتو لوقت يا قري زام سيانا إن شاء الله تعالى من رقم الله تعالى يدا تدمو يسن يا من قسم باي سنغري يسن يا من قسم مبيا منظوم الله صلى الله عليه وسلم نغسكي ya Allah muna roƙonka jadda idaniyanmu daɗin ganinka a cikin aljannar firdausi ya Allah muna roƙonka muna roƙonka tsare mu daga azabar wuta ka kuma ba mu aljanna ya Allah ka ba mu aljanna ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah ka ba mu aljanna ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ci ka ba mu kauce mata ya Allah ka taimaki shugabanninmu wajen yi mana adalci ya Allah ka ƙara mu shugaban ƙasar mu lafiya Allah muna roƙonka ka taimake shi akan wannan aiki da yake yi Allah ta'ala ka sanya musu hannu akan dukkanin abin da suke son gudanar da al'umma na alkhairi ya Allah muna roƙonka ka datar da mu ka sanya mu daga sin bayan ka na gari اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالرح والريحان والرحمة والعفو والغفران اللهم إنا نسألك الإخلاص في أعمالنا اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته